إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن الله تبارك وتعالى سمى نفسه الرزاق أي كثير الرزق فقال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بل هو سبحانه وتعالى خير الرازقين يقول وإن الله لهو خير الرازقين كيف لا يكون خير الرازقين وهو الذي يرسل الملك بعد مضي أربعة أشهر وبضعة أيام إلى رحم المرأة فينفخ في الجنين الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد فالرزق مقدم معلوم والإنسان في بطن أمه لم يكتمل بناء أو تشكيلا فلا يزيد رزقه عند خروجه على ما كتب ولا ينقص جاء كما روي في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته نعم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فلماذا إذا يسرق السارق ولماذا إذا يرتشي المرتشي ولماذا إذا يختلف المختلف ولماذا إذا يرابي المرابي ويتقاضى الفائدة طالما أن رزقه آتيه لا محالة إنه لو استقرت هذه الحقيقة في ذهنه لما عصى الله تعالى ولما تجرأ على محارمه فالمولى جل وعلا ضمن حتى للبهيمة العاجزة الضعيفة قوتها وكأين وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم فكم من الطير والبهائم ما يدب على الأرض تأكل لوقتها ولا تدخر لغد فالله يرزقها أينما توجهت وعندما يقول لنا سبحانه الله يرزقها وإياكم فإنه يسوي بين الحريص والمتوكل في رزقه وبين الراغب والقانع وبين القوي والضعيف فلا يغتر جلد قوي أنه مرزوق بقوته ولا يتصور العاجز أنه ممنوع من رزقه بعجزه وإنما يخاطبنا الله تعالى في محكم آياته فيقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فإنه يضمن للخليقة جمعا رزقها فضلا منه لا وجوبا عليه ووعدا منه حقا فهو لم يخلف الخلق لبي- لي- لي- لي- ليضعيفهم إن الله تبارك وتعالى لن يضيع خلقه بل إنه يرزق خلقه جميعا سواء منهم الإنس والجن بلا نفاد ورزق الله تبارك وتعالى ينفد إنما المطلوب من العباد أن يطلبوا هذا الرزق بطريقة جميلة صحيحة من غير تتبع ما حرم الله تبارك وتعالى عليهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الصالح وأن يرزقنا رزقا حلالا طيبا إنه جواد كريم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa musulmi bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma yabo gare shi da kuma salaci ga ma'aiki annabinmu kuma shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina jan hankalinmu baki ɗaya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa ya'yan uwa musulmi Allah maɗaukaki ya sanya wa kansa suna dama shi Allah shi ke sanya wa kansa suna wani daga cikin halittarsa baya sanya masa suna Allah ya kira kansa ar-razzaqu shine mai yawan arzitawa Allah madaukaki yana cewa inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah shine mai yawan arzutawa kuma shine ma'abucin ƙarfi Allah mai ƙarfi ne babu wanda yafi ƙarfinsa kuma duk abin da kake gani a duniya Allah ne ke arzuta shi kuma sannan ya gaya mana subhanahu wa ta'ala shi ne ma khairun raziki shi ne fiyayyen masu arzutawa Allah shi kaɗai shi ke arzuta kowa duk wanda ba shi ba in ka samu arziki ta hanyarsa sunansa sababi ba shi ne arraziku ko arrazaku ba amma Allah maɗaukaki shi ne mai arzutawa na haƙiƙa ya ku bayin Allah mu sani yaya Allah ba zai zama kuwa shi ne mai yawan arziki kuma shi ne mafi arzutawar masu arzutawa ba alhali kuwa tun lokacin da za a busa wa bawansa rai yayin da za a halicce shi ya aika mala'ika mala'ikan nan aka umarce shi da abubuwa hudu ya rubuta arzikinsa shine farkon abin da yake rubutawa bikat bi rizqihi kamar da kowa daga cikin ku ya haddace daga hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam farkon abin da ake rubutawa shine arzikinka ya kai bawan Allah kuma Allah madaukaki ya rubuta wannan abu dama can a lauhil mahfuz tun kafin ya halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin an rubuta wane zai ci kaza zai karya da kaza zai ci abincin rana kaza zai ci da daddare ma kaza zai ci zai sha kaza ba zai sha kaza ba duk Allah maɗaukaki ya rubuta wannan abu tun kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin a lissafin irin na Allah Allah baya mantuwa to a lokacin zai sa mala'ikan nan lokacin halitta sai a ce a rubuta arzikin nan sai mala'ika ya rubuta wane zai samu kaza wane zai samu kaza zai zama kaza a duniya zai ci kaza zai ci kaza zai samu aiki kaza zai rayu har ƙarshen rayuwarsa a matsayinsa na kaza sannan za a rubuta ayyukan da ajalinsa kwana nawa zai a duniya numfashinsa adadin guda nawa ne ranar yaushe zai rasu a ranar duk an rubuta sannan za a rubuta irin aikinsa aikin kirki zai ko mummuna kuma sakamakonsa aljanna za shi ko wuta duk a ranar za a rubuta amma ba gaya masa ake ba kuma har duniya ta tashi ba wanda ya san wannan in ba Allah ba to ya Allah ku ba zai zama shi ne ya fi kowa can arzutawa ba in ya zama ya san arzikin tuntuni kuma shi ya umarni a rubuta shi ya ku bayan Allah arzikinmu sananne ne tun a lokacin da muke cikin mahaifar mahaifanmu mata yayin da suka kafin su haife mu tun muna ciki kowa tun yana cikin mahaifiyarsa Allah maɗaukaki ya gama tsara masa me zai yi tun ma mutum bai gama cika a matsayin halitta ba a tsaga ido an tsaga baki bakin da zai ci ɗin ma ba a tsaga ba amma an rubuta abin da zai ci ya zo a hadisin abdullahi bin mas'udin radiyallahu ta'ala anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mala'ika jibrilu ya fesa min wani ilimi a cikin kirjina a zuciyata cewa babu wani rai da zai kwanta ya faɗi ya mutu sai face duk abin da aka rubuta masa na arzikin nan a rubutun Allah a lauhil mahfuz ko a wanda mala'ika aka aiko shi ya rubuta babu mutumin da zai bar duniya alhali sai ya kammala ya cinye ya haɗe duk abin da aka rubuta zai ci to wallahi ba zai mutu ba sai ya ci shi an gama shi ya sa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah to ya ku bayan Allah ku saurara fattakullaha ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah wa ajmilu fi talabi ku kyautata wajen neman shi neman za ku kyautata amma arzikin an garantin dinsa yana nan a ajiye baka san ta inda zai zo maka ba amma wallahi sai ya zo tunda Allah ya rubuta kyauta za a baka kwadago za ka yi aiki za ka yi na albashi kasuwanci kake yi ko me kake yi duk sunansa sababi amma arziki Allah ya gama rubuta shi shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba ya ce wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ganin cewa arzikin ya makara bai zo da wuri ba kai a mahangarka cewa nayi addu'a nayi addu'a na nema na nema har yanzu ban samu ba to kada wannan ya dauke ka ka nemi arziki ta hanyar saban Allah domin kuwa ba a samun abin da yake wurin Allah sai da da'ar Allah wannan duk in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke wurin Allah da da'ar Allah ake samun sa ba da saban Allah ba don haka in haka ne wannan zancen kuma wallahi haka yake dan mai barawo zai sata in haka ne kuma lalle haka ne dan mai cin rashawa ko mai ɗaukar haƙƙin da ba nasa ba zai ɗauka ba shi da bukata domin duk abin da zai ɗauka in baya cikin abin da aka rubuta masa zai ci to wallahi ba zai samu amfani da shi ba kuma Allah zai kaɗe albarka a cikinsa kuma sannan cewa an rubuta maka arziki daban da cewa an halatta maka wannan abin da ka ci ko wanda za ka sata ɗin ne ka ci ko ka zalunci wani ka ci ko ka yi wani algushi a kasuwa ko wannan ɗin an rubuta za ka yi hakan kuma za a yi maka ukuba akan haka amma ba a halatta maka yin haka ba hakanan kuma abinda mutum zai ci dai na hanyoyin haramu da riba da sauransu da fusga da sane da haurawa gidan mutane da cuta iri-iri dai da mutum zai yi da ɓoye aibin abin sayarwa a kasuwa da dai dukkan nau'in cin dukiya ta hanyar da bata halatta ba dan mai mutum zai wannan in yana da imanin cewa lalle arzikinsa zai zo masa lama halata ba makawa sai arzikin ya zo ya kai bawon Allah ko ka manta ne abinda Allah ya faɗa a cikin hadisi ƙudsi cewa inda duk duniya za ta haɗu a kansu amfane ka da wani abu ba za su amfane ka ba sai da abin da Allah ya rubuta zai same ka ko ka manta wannan zancen ne hakanan in duniya za ta haɗu a kan cewa za ta cutar da kai da wani abu to wallahi duk inda suke da ƙarfi kai kaɗai amma duk duniya gaba ɗaya su taru a kanka to ba za su cutar da kai ba sai da abin da Allah ya riga ya ƙaddara ya rubuta zai same ka wannan kuma ba a nufin kar ka ɗauki mataki ka ɗauki mataki na halal ka nemi arziki na halal ka kare kanka ta hanyar halal amma fa dabarar ka ba ita ce za ta kawo maka arziki ba kamar yadda dabarar ka ba ita za ta ce za ta kawar maka abin da zai cuce ka ba ya Allah muna dogaro da kai ya Allah mun yi imani da kai shi yasa Allah madaukaki ke cewa wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu ya rizuƙuha wa iyaku da yawa daga cikin dabbobi ba yawo suke da arzikinsu ba ba su da sto ba su da gida in tsuntsu ne ka kalle shi a ina yake kwana in tsira ruwa ne tsinke ne ya hada da tsinke ya yi gidansa in iska ta taso ma za ta iya kwashe shi ba inda za a iya ɓoye buhun hatsi a ciki dan abin da zai iya zuwa da shi dan kankani ne da safe haka zai wayi gari in ya kada fukafukinsa ya tashi Allah zai shiryar da shi inda zai je samu abinci dan me ya kai bawon Allah ba za ka yadda da wannan ba ka fita ka nema ta hanyar halal kar ka saci na kowa kar ka saci babur din kowa ko motar kowa kar ka haura gidan kowa wallahi zaka ci kuma zaka koshi saboda haka Allah ya tsara duk mutum kamar yadda wani bawan Allah ke cewa ne an tambaye shi dangane da lamarin arziki ya ce ku kuka damu da shi ni na yadda da cewa Allah maɗaukaki shi ya tsaga mun arziki na zan je in nemo ba wai kwanciya zan a gida ba amma tun da kaga mai injin niƙa ya ƙera injin niƙa to ya san cewa za a ɗebo hatsi a kawo niƙa to tun da kaga mahalicci ya yi muƙamuƙi ya yi harshe an yi baki an sa haƙorin tauna to ya yi haka ne saboda ya kintsa zai bai wannan bakin abin da za a sa a ciki kuma a niƙa shi kuma a wuce da shi kuma a markaɗa da tun da Allah ya halicce mu da wannan halittar ya yi mana bakin da za mu ci abinci to lalle kuwa Allah zai arzuta mu wannan magana ce ta masu hikima da take nuna matukar imani da wannan ilimin na kaddara amma kuma wanda ba yana nufin ka kwanta a gida ka ce in arziki Allah ya rubuta min yau zan ci kaza to ina nan kwanta ma sai na ci ba zan je in nemo ba ba haka ake karantar da musulmi ba akwai al'ummar musulmi da yawa sun kasa gane wannan irin karantarwar sai suka ɗauka ma'anarta ka zauna a gida mu zauna ba aiki mu zauna mu ne shugabannin malalata mu ta kukan talauci amma ba za mu nemi sana'a ba mu ta kukan talauci ba za mu yi laburanci ba kowa ya karanta wani abu na ilimi sai ya rena sana'a ya ce shi ba zai ɗauke ta ba wannan ta fi ƙarfinsa a ya fi ƙarfinta sana'o'i da yawa sun mutu ba don komai ba saboda muna ganin wai mun taka wani mataki na rayuwa da ya fi ƙarfin mai irin wannan sana'ar shi ya sa ku za a zauna cikin ƙasƙanci amma duk mutumin da ya bi hanya ta halal yake neman halal kuma ya haƙuri ba sata ba zamba cikin aminci ba yaudara ya amince cewa Allah ne ke bayarwa kuma ya komai kankantar jari ya taro wani abu ya kasa ko a kofar gidansa ko ya je kasuwa ya zauna to Allah ne ya san irin yadda zai samu ka je ka binciki tarihin nan kullum ina faɗa mana tarihin manyan mutanen da suka zama masu kuɗi a duniya kowa ka ji tarihinsa za a ce maka da bakar goro ya fara da dako ya fara kai me yasa ba za ka fara dakon ba saboda ka yi digiri saboda ka yi masters yanzu masu phd kawai allah ne ya san adadinsu waɗanda ba su samu aiki ba ba abin ƙafafa ba ne wannan dama mataki ne na license da za a baka me za ka aikata amma arziki yana nan a cikin ƙasa yana nan tono shi ake yi duk arzikin allah ku duba ku gani Allah duk wuri biyu yake ambatar arziki yace wa fis sama'i rizquku wa ma tu'adu ya hada da sama ya hada da ƙasa yace da mutanen alƙaryu za su ji tsoron Allah su bi dokokin Allah da Allah ya arzuta su minas sama'i wal ardi a zubo ruwa daga sama arziki kuma yana nan a ƙasa ta hanyar noma ta hanyar tsira karfe da yanzu da muke gani karfe da za ka yi tsira ka sassaka kaza ko ai kaza ai kaza duka daga ina ake samunsa karfe a cikin ƙasa yake fetur a cikin ƙasa yake ice da za a sassaka ai aikin kafinta daga ina yake bishiyoyi ne ga sunan agunmu don haka duk arzikin yana nan a ƙasa basira ce dama amfanin zuwa makaranta ka karanta injiniyarin ɗin ka karanta meye don ka zo ka san waɗannan abubuwan ne sai ka exploring ka ga mai ne ya dace da ni mai zan iya sai ka kama ka nemi arziki ba ka zauna in baka samu aikin gwamnati shikenan kuma a kama fashi a kama sata a kama a kama zage-zage da cewa a dole sai an mun haƙƙina ne ai mun kaza in ba haka ba zan buge duk wanda na ga dama Allah ba zai baka wannan uzurin ba ya kai bawon Allah inda ana wannan da babu wani barawo da za a kama to amma ba haka bane Allah ya haramta sata ya halatta ani ai kasuwanci wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba gashi riba a cikin kasuwanci ake yin ta amma ya halatta ayi kasuwancin amma ya haramta riba da haka kana kasuwanci riba na zuwa tsallace ta karbu da ita Allah ya haramta maka kana shiga cikinta kuma Allah zai hana ka albarka ya ‘yan uwa musulmi wajibinmu mu sani cewa da ƙarfi da dabara ba su suke kawo arziki ba abin da ke kawo arziki tawakkali ga Allah tare da nema a haɗa waɗannan abubuwa biyu ka dogara Allah ne kawai ke bayarwa amma kuma ka tashi ka je ka nema kamar da muka yi magana irin yadda muka gani Allah subhanahu wa ta'ala bai daidaita fa duniyan nan kowa matakinsa ɗaya ba Allah ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'dhin fil rizqi Allah ya fifita sashen ku akan sashe wajen arziki Allah bai yi cewa kowa sai ya zama mawadaci ba ba haka Allah ya kaddara ba saboda ne a gidan jarabawa fa muke yaushe za mu yi tsammanin a daidaita mu gidan jarabawa shine duniya gidanmu na asali inda za mu koma shine lahira a can ne Allah zai daidaita kowa gwargwadon kuma aikinsa aikin ku iri ɗaya to a sa ku mataki iri ɗaya bayin Allah na ƙwarai manya-manya annabawan Allah su ne sama da kowa sai kuma waliyan Allah salihan bayi don haka gwargwadon alaƙarka da Allah gwargwadon matsayin da za ka samu gobe kiyama babu yunwa a lahira don haka ba za ka yi sata ba babu talauci babu duk abin da zai bata maka rai ma amma a nan duniya za ka nemi wannan lahirar ta hanyar aikata halal kuma ka nisanci haram don haka kar ka yi sata kar ka yi fashi da makami kar ka zalunci gonar wani babu abin da yake hannun wani wanda ba naka ba da aka halatta maka sai da yardar wannan mutumin kamar da Allah maɗaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana illa bi tsibi nafsi tsibi nafsin shine a ɗauka a baka kyauta a baka sadaka a hore maka aro a sayar maka amma duk abin da ba wannan ba kar ka halatta wa kanka wai saboda ana tsaba talauci ka ce shikenan tunda mu ba mu ba yan gata bane bari mu je mu dauki na mutane kai dan gata ne a gun Allah in ka bi dokokin Allah su kuma mutane a duniya sawa'un shugabanni da ba shugabanni ba duk wanda ya zalunce ka za ka haɗu da shi gobe kiyama Allah zai muku hukunci za ka babu buƙatar tashin hankali tashin hankali shine a ce abin da Allah ya wajabta maka kai ɗin ba ka aikata ba Allah ya wajabta maka ka bauta masa karka ce a'a sai na yi kuɗi in bauta wa Allah wajibinka ka bauta wa Allah komai talaucinka wane ne a cikinmu nan yanzu ya yi wata uku ba a girka komai a gidansa ba kullum muna wannan zancen waye ya yi wata uku ba kwanan uku nake ba wata uku ba a girka komai a gidansa ba alama ce ta cewa Allah baya sanka ba haka bane domin ya yi wa wanda ya fi kowa so wane ne Allah ya fi so a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a gidansa an yi wata uku ba a girka komai ba ashe talauci ba alama ce ta cewa Allah baya son ka ba wadata kuma ba alama ce ta cewa Allah yana son ka ba duk wanda ya rudu da wannan shi rudi ne kawai na shedan in ka ganka kana da wadata to jarabawa ce Allah ya baka ya ga zaka gode masa ko ba zaka gode ba in ka ganka da talauci jarabawa ce za ka yi haƙuri ko ba za ka yi ba ka haƙura karka faci na wani ka haƙura karka kashe wani ka haƙura karka yaudara ga wani ka nemi abu ta halal komai ƙanƙantar jarinka komai ƙasƙancin irin leburancin da kake yi ya fi maka da ka je kai sata idan ka haƙura ka je kai leburanci a ɗora maka suminci ka yi kwaɓa ka ɗauka da kanka ka hau ka ba birkila ka sakko a baka wani abu ka tashi a baka dubu uku ko dubu hudu ka je ka ci da iyalinka da ɗan abin da Allah ya hore cikin mutunci wannan ya fi maka alheri da ka yi zambo ka cuci wani ka saci kayansa ka kwace wannan kaza da kaza da kaza Allah ba zai baka uzuri akan wannan mutum da ya san ya bude kofofin arziki suna nan kai ne kai lalaci baka je ka neme su ba kuma kake ganin wai talauci zai halatta maka kai sata babu wannan uzurin yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu gyara hanyar neman mu kuma mu kyautata alakar mu da junan mu za mu yi mamakin irin yadda Allah zai arzuta mu ya Allah muna roƙonka Allah ka arzuta mu da halaliyarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من أنك الله كيسر من ون رايوه الله كبود دامنا abin da ya kuntata na rayuwarmu ya Allah ka buɗaɗa mana arziki na halal Allah kai ne arrazzaku Allah ka arzuta mu Allah kai ne alfattahu Allah ka buɗa mana ya Allah dukkan inda kunci yake a rayuwar wani musulmi Allah ka yalwata masa ka buɗaɗa masa Allah ka haɗa zukatanmu da kai mu gamsu cewa babu mai bayarwa sai kai kuma mu dogara da kai mu haƙura da abin da ka ba mu zuciyarmu ta wadatu da shi ka cire mana kwaɗayi Allah ka arzuta mu da abin da zai wadatar da mu daga kallon abin hannun wasu Allah ka taimake mu duk inda rayuwa ta yi wahala Allah ka sauƙaƙe ta Allah ka haɗa zukatanmu a kan ɗa'a gare ka da kuma biyayya ga manzanka sallallahu alaihi wasallam abin da ya ƙuntata a wannan ƙasa tamu ya Allah ka sauƙaƙe shi Allah ka buɗe basirar shugabanninmu su riƙe amana abinda Allah ɗora musu na jagorancin al'umma Allah ka ba su damar su yi wannan amana su yi abin da yake shine daidai wanda gobe kiyama in sun tsaya gaban ka za su tsira Allah ka tsirar da su ka tsirar da mu Allah ka sa kowa ya yi abin da ya dace ka ɗora mu akan tafarki madaidaici ya Allah ka duk an magabatanmu Allah kuma ya ka yassare mana al'amuranmu wa akhiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salatikum yarhamukum